أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka yan uwana mata da muka haɗu a wannan masallaci mai albarka na Usman bin Affan ina fara mana da sallama da gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da haɗuwa a safiyar yau lahadi biyar ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 wanda shine daidai da 22 ga watan biyu shekara ta 2025 miladiya a wannan majalisi da yake gudana a wannan masallaci wanda shine zama na biyu a cikin wannan wata a wannan shekara cikin sura mu mai albarka suratul kahf wanda a jerin gwanan zaman da muka ci gaba a cikin wannan sura wannan shine zama na na ga 23 kenan ko a cikin tafsirin suratul kahf baki daya da muka dauko daga shekarar da ta gabata zan fara da bada uzuri na tsaikon jinkirin fara karatu da muka samu saboda wasu dalilai da suka sha kaina muna fata ana maɗaukakin sarki ya sa hakan ba zai ƙara maimaituwan mana ba a lokuta masu zuwa insha Allah Allah ya sa kuma jinkirin alkhairi ne jiya idan ba a manta ba lokaci ya cin maman muna tsaka da kissar mu ta ƙarshe a cikin wannan sura suratul kahf wato qissar zulqarnain wannan ma'abucin mulki da dama da Allah maɗaukakin sarki yake labarta mana a cikin wannan sura mai albarka inda Allah yake ba mu labarin irin dama da ya basa na tafiye-tafiye da yake yi a ban ƙasa da kuma saƙon Allah maɗaukakin sarki da yake isarwa lokaci ya cin mana mun tike a ƙarshen inda ya je mazariba shamsi waje da ha ta fi ainihin hami'ati wa waje da inda ha ƙauma mun karanta ina jin ayoyi qala amma man zalama ba mu fashin baki akan su ba dan haka insha Allah ta'ala malama za a maimaito mana ayoyin karshe na jiya guda biyu sai mu dora daga inda muka tsaya insha Allah malama bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا
Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana ayat da ta gabaci wannan cewa ya ba ma wa zulƙarnaini zaɓi guda biyu game da waɗannan mutane da ya samu a wannan bigire imma an tu'azziba wa imma an tattakhidha fihim husna ko dai ka azabtar da su sakamakon saɓa ma wa Allah maɗaukakin sarki da suke yi sakamakon rashin bauta wa Allah maɗaukakin sarki sakamakon shirka sakamakon fasikanci kamar yadda muka ji malamai masu tafsiri sun ambata ma'anonin da hakan yaka iya kunsa ko dai ka azabtar da su bisa adalci na Allah maɗaukakin sarki na cewa sun cancanci a azabtar da su inda malamai suka ce wannan azabtarwa wace iri ce ko dai a kashe su ko kuma a rike su a matsayin bayi ko kuma a yi musu wasu abubuwa waɗanda dai suke kunshe da sunan nau'i na azaba da za a iya yi wa ɗan adam sakamakon abin da ya aikata wa imma an tattaki da fihim husna ko kuma ya zamanto an yi musu afuwa an mu'amalance su da abin da yake ba sakamakon abin da suka aikata ba sai ya zamanto su sun yi mara kyau su sun yi mara kyau amma an mu'amalance su ko an yi musu abin da yake mai kyawu ne ƙasa da abin da suka cancanci a yi musu saboda wataƙila wannan ta iya yiwuwa ya tausasa zukatansu ya sa su saurari kalmar Allah sai ya zamanto kamar hanzari ne Allah maɗaukakin sarki ya ba su to mecece amsar da zulƙarnain ya bayar qala amma man zalama sai ya ce sai dai shi wanda ya yi zalunci wani irin zalunci shi sa malaman da suka ce kafirci suka fi ƙarfin hujja a wannan fuskar saboda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana a cikin surat luqman inna shirka la zulmun azim lallai shirka zalunci ne babba zalunci ne mai girma to a nan tun da Allah ya ce amma man zalama wanda ya yi zalunci sai zalunci suka ce to ai babu nau'in zaluncin da ya fi shirka da haka a nan gurin kai tsaye sai a ba ma wa fassara cewa azzulmu a nan yana nufin shirka don haka waɗannan mutane da ya samu a wannan bigire mushrikai ne qala amma man zalama wanda ya doge ya tsaya a kan shirka yake amsar kalmar Allah yake amsar wa'azin da zulkarnain ya je da shi to ga abin da zai yi mishi na hukunci nu'azzibuhu sai ce fa sawfa nu'azzibuhu za mu yi mishi azaba wannan azaba da za a yi mishi ba wai azaba bace ba ta zalunci azaba ce ta dama ya cancanci a yi masa kuma azaba ce ta cewa Allah ya bashi zaɓin dama ko ya musu azaba ɗin ko ya ƙyale su sannan kuma ƙari akan haka sun mai raddu ila rabbihi fa yu'azzibuhu azaban nukra wannan kafiri ko wannan mushriki bayan wannan azaba da zulqarnain zai masa zai kuma koma zuwa ga ubangijinsa zai samu azaba wadda take mafi girma ma'ana ba iyakar zancen kenan anan ya ƙare ba kun ga a nan gurin an ba su wani sako na cewa rayuwar duniyar ba ita kadai bace ba ba a nan za a tsare ba akwai wata rayuwa a can in kun ji azaban nan mata muku wahala to ta can ta fi nuni ta fi azabtuwa ta fi wahalarwa kuma ita ita ce madawwamiyar da za ku dawwama a cikinta shi sa ya ambace ta da cewa azaban nukra wa amma man amana wa amila saliha sai ya ce shi ko wannan wanda yayi imani ya aikata aiki na kwarai to dama shi imani me yake yi yana goge abin da yake bayan sani al-iman ya jubbu ma qablahu kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa yayi imani imani kadai baya kubutar da bawa shi yasa zamu ga a cikin alqur'ani duk inda aka yi maganar imani sai an yi magana ne aiki wa amma man amana wa amila saliha duk wanda yayi imani yayi aiki na kwarai aiki na kwarai yaushe yake amsa sunansa aiki na kwarai shine san da aka yi sa an tsantsanta shi an kadaita Allah madaukakin sarki da wannan aiki an nufaci Allah a wannan aikin ba a hada shi da wani a cikin bautar ba sannan kuma an bi shari'ar da Allah ya saukar game da wannan aiki din a lokacin su an bi shari'ar annabin da Allah madaukakin sarki ya aiko da shi a wannan lokacin an bi hukuntawar an bi tsarin a wannan lokacin an bi shari'ar da fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita da tsarin sa to wannan aiki shine aiki na kwarai din da haka lokacin zulqarnain sai ya ce fa amma man amana wa amila saliha wanda yayi imani kuma yayi aiki na kwarai fa sanaqulu lahu sanaqulu lahu min amrina falahu jazaa'an husna to yana da kyakkyawan sakamako yana da kyakkyawan sakamako da zai samu wasa na ƙoro lahu min amrina yusra sannan kuma mu game da mu a al'amarinmu za mu mu'amalance shi da kyakkyawa za mu mu'amalance shi da sauƙi za mu mu'amalance shi da tausasawa idan muka fahimta za mu ga cewa a can gurin da ya maganar azaba sai fara maganar azabar da take za a yi wa mutum a nan duniya kafin ta ne wadda take a ranar gobe kiyama annan kuma walahu jaza'an husna sai fara ambatan kyakkyawan sakamako wanda shine na me na gobe kiyama inda Allah madaukakin sarki ya ce lil ladina ahsanu husna wa ziyada waɗanda yake sun aikata kyakkyawa sun kyautata aikin su suna da aisa kyakkyawan sakamako a gurin Allah madaukakin sarki a ranar gobe kiyama wanda shine aljanna madaukakiya a nan kyautatawa sai ya fara jingina ta gawa ga Allah maɗaukakin sarki a can magana ta azaba sai ya fara jingina azabar da zai yi musu su kafin azabar Allah maɗaukakin sarki wannan yana nuna tsantsar ladabi ga Allah maɗaukakin sarki a lokacin da duk aka zo ake magana akan abin da yake ana jingina shi ga Allah duk da cewa azabar tasa ce duk da cewa damar tasa ce duk da cewa cike hukuncin yake da adalci amma akwai abubuwan da akwai tsantsar ladabi idan mutum zai yi sa idan nagartaccen bawa ne domin nuna kankan da kai ga Allah madaukakin sarki sannan kuma a kwaɗantar da mutum zuwa ga abin da yake yafi girma gurin jin daɗi gurin dawwama gurin kyale-kyale sai aka matso maka da shi kusa don mun ka ƙara samun karsashi gurin kwaɗaituwa da abin sama da abin da yake kwaɗa abin da yake ƙawace a cikinsa taƙaitacce ne abin da yake gurin zulƙarnai saboda za a yi kyakkyawan mu'amala saboda za a yi mishi kyakkyawan magana saboda za a gaya mishi kyakkyawan lafazi taƙaitacce ne ɗan kaɗan da bai kai ko sofa ne cikin abin da yake kyakkyawa na gurin Allah maɗaukakin sarki ba sai ya jingina nashi ya jinkirta nashi da yake ba komai ba sai ya fara ambaton na Allah maɗaukakin sarki wanda shine shakundin wanda zai fi zabarar da su zuwa ga abin da yake a a a na zai iya kwaɗaitar da ɗan adam ya sa ya ji cewa zai anshi wannan saƙon wannan shine zuwa ga ƙarshen abin da ya faru tsakanin shi da waɗannan mutane wanda ya tarar da su a daidai wannan bigire ɗin wanda yake na magharibar shamsi ma'ana mafaɗar rana to a nan gurin akwai wani matsala da ya kamata a ce tun jiya mun yi magana a kanta mun ji inda Allah madaukakin sarki yake cewa ƙunna ƙala ƙunna ƙala mun kuma yi magana akan cewa malamai masu tafsiri sun tattauna akan matsalar shin annabi ne ko ba annabi bane ba jiya duka ta insha Allah duk mun fahimci wannan yabka wata matsala guda daya wane ne zulqarnain yake magana da shi din nan ne Allah ya ce kunna sannan kuma an ce qala ya ba da amsa to waye ya faɗa mishi waye yake ba da amsa to malamai masu tafsiri sun yi maganganu da yawa wanda wanda suka ce annabi ne wannan yana daga cikin hujjarsu suka ce tun da har yake ba da amsa Allah ya ce kulna shi ya ce kala to ya nuna kenan magana ce yayi da ɗan saƙon Allah maɗaukakin sarki a matsayin an aiko masa mala'ika ta fuskar wahayi ya isar masa da saƙon Allah maɗaukakin sarki sa'ilin da waɗanda suka ce ba annabi bane ba suka ce a'a ba wahayi bane ba ba mala'ika ba ne da yake magana da shi yana magana ne da annabin wannan zamanin da yake rayuwa a cikinsa ana gaya masa ga abin da Allah ya yi umarni a gare shi da ya yi shi kuma yana ba da amsa da cewa ga shi wasu kuma malaman suka ce a'a duk waɗannan hukunce-hukunce na cewa wanda ya zalunci a mai kaza wanda bai yi zalunci ba ma'ana bai yi shirka ba ga hukuncinsa a rubuce yake a cikin shari'arsu shi kuma da yake karantawa yake aiki da shari'ar shi ne sai yake faɗar shi yanzu ga stand ɗin na tabbatar da cewa ya bi wannan shari'ar sau da kafa domin bai faɗi wani abu wanda yake saɓanin abin da aka yi umarni da shi ɗin ba Allah ya ce wanda ya yi zalunci ko dai a mai azaba ko kuma a yi ne ko a yi mishi afuwa to shi din kuma da ya zo ai shi ma ba wani abu ya faɗa ba ko ba cewa ya amma man zalama fa sawfa nu'azzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fa yu'azzibuhu 'adaban nukra wa amma man amana wa 'amila salihan falahu jazaa'an husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra wannan dama abu ne tabbatacce a wahayin Allah madaukakin sarki ba ba wani abu ya faɗa ba da haka kamar cewa ya karanta abin da alqur'ani ya kunsa ne yana tabbatar da shi ya karanta abin da yake saƙon Allah maɗaukakin sarki a wancan shari'ar na wancan zamanin yana tabbatar da shi kamar ke ce yanzu kina karanta alƙur'ani Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni ga muminai ya ku muminai ku aikata kaza ku aikata kaza ku aikata kaza ya Allah zan aikata ko ya Allah na aikata amsa kike bayarwa ga wannan abun ba tare da cewa Allah madaukakin sarki yana magana da ke kai tsaye a wannan lokacin ba Allah ya sa bayanin ya fito da haka waɗanda suka ce ba annabi bane ba irin waɗannan amsoshin suke bayarwa domin bada amsa akan wannan kulla da ƙala a matsayin kamar tattaunawa ce don haka dai Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa kamar an masa umarni ne ta fuskar ko dai wahayi ga wanda suka yarda cewa annabi ne ko kuma shari'a ko kuma saƙon Allah maɗaukakin sarki ala lisanin annabin lokacin da yake rayuwa kuma zulƙarnain ya bi wannan umarni sau da ƙafa kuma ya tabbatar da shi kuma ya nuna tsantsan ladabinsa ga Allah maɗaukakin sarki gurin tabbatar da wannan umarni don haka wannan shi ne abin da ya faru tsakaninsa da waɗannan mutane da ya samu a wannan bigiri din daga nan kuma sai mu ji menene abin da Allah madaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana game da abin da ya faru na malama ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحقنا بما لديه خبرا Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa summa atba'a sababa الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه يتي ثم سلك طريقا sai ya sake bin wata hanyar ma'ana a nan gurin kuma ya gama da duti inda aka bashi a wannan bigiri ya gama isar da hukunci ya gama tabbatar da aikin da aka dora masa a nan gurin da ya samu kansa zai tsaya a nan gurin a'a sai ya ci gaba da tafiya fasara min maghribi shamsi ila matli'iha da ya je zuwa ga mafadar rana yanzu kuma sai ya tafi daga mafaɗar rana zuwa ga mai mahudar rana sai ya ina kenan gabas wa kana kullama marra bi ummatin qaharahum wa ghalabahum wa da'ahum ila Allah azza wa jalla malam yace duk sanda ya bi wasu al'umma ya bi wani gari yana kiran mutanen wannan gari ko wannan bigire ko wannan ƙauye da duk inda ya samu mutanen yana kiransu zuwa ga bauta wa Allah madaukakin sarki baya kyale su fa inda kullama marra bi ummatin in ya wuce wata al'umma qaharahum yana rinjaye su wa ghalabahum yana yin galaba akan su wa da'ahum yayi da'awa a gare su ya kira su ila Allah azza wa jalla zuwa ga Allah madaukakin sarki fa in ata'uhu idan sun masa da'a shikenan me zai faru sai a zauna lafiya ko wa illa idan kuma suka ƙi a zallahun wa arghama anafahum sai ya ƙasƙantar da su ya turmuza hancinsu domin Allah ya bashi ne ya bashi dama shi kuma aikinsa amfani da mulkin nan da ƙarfin nan da ikon nan da Allah maɗaukakin sarki ya bashi yana amfani da shi ne gurin mai ɗaukaka kalmar Allah wastabaha amwalahum wa amtiyatahum ya halatta dukiyoyinsu da abubuwan da suka mallaka a matsayin kamar mu ce ganima kenan ko domin ya ci su da yaƙi واستخدم من كل أمة ما تستعين به جيوشه على أهل الأقاليم المتاخمة لهم دسن da ya ci gari to abin da ya samu a wannan garin yana amfana da shi a cikin abin da yake zai karfafi tafiyarsa na abin da wannan garin ko wannan al'umma suka mallaka na karfafar rundunarsu to ba ya kawai yana yakar su bane bai wuce a'a idan ya ci gari yana amfana da garin in ya ci gari yana amfana da kayan yakin wannan mutanen garin ko da barbarun yaƙi ko wasu abubuwa da suke da shi wanda za su amfane shi gurin ƙara ƙarfafa ƙarfin da yake da shi wa zukira fi akhbar bani isra'ila annahu asha alfan wa sittumi'ati sanatin yajubu al-ard tulaha wa wal ard malam yace am ambata a cikin littattafai ko labarai na banu isra'ila cewa ya rayu shekaru dubu shida yana kai komo a ban ƙasa tsakanin nan da can faɗinta da tsayinta yana yaɗa kalmar Allah. Wannan yana daga cikin labaran da aka ambata a cikin littattafa na Banu Isra'il hatta balagha al-mashariq wal magharib mana yace har sai da ya kai wannan da aka cewa gabashi da yammaci ya karaɗe ko ina kenan yana wannan aiki. ولما انتهى إلى مطلع الشمس من الأرض كما قال تعالى malam ya ce to lokacin da ya kai zuwa ga wannan matla'i shamsi mahudar rana kenan ko kamar yadda ya je mafadarta to yanzu kuma ya zo ne mahudarta wajadaha ta tulo ala qaumi ya same ta tana hudowa ne ala qaumi ai ala ummatin akan ko abudin wasu mutane kamar dai bayanin da muka jiya mahudar rana ba wai a nan gurin tsirar hudar ranar take ba a idan ta fito inda take fara haskawa a mu inda idanunmu ka iya gani na rayuwar ɗan adam amma daga ina take hudowa akwai inda Allah maɗaukakin sarki ya samun mata wanda yake shi kaɗai ya bar mawa kansa sani ilimin mu bai kai zuwa ganin ba da haka lam naj'al lahum min duniha sitra wasafin da Allah maɗaukakin sarki ya ba ma waɗannan mutane shine cewa ba su samu wata sutura ba ba su samu wata katanga ba ba su samu wata kariya tsakaninsu da samun hasken wannan rana ko ƙunar wannan rana ɗin ba sai malam ya ce me ake nufi da wannan ai laisa lahum bina'un yakinnuhum ba su da wani gini ma'ana ba su da gine-gine waɗanda suke shiga su zauna a cikinsu wanda yake kare su daga zafin rana wala ashjarun tuzilluhum ba su da bishiyu waɗanda suke ba su inuwa da za ta kare su daga zafin rana wata sturuhun min harri shamsi wanda zai zamanto wannan bishiyu sun ba su sutura daga zafin rana duk inda ya zamanto akwai bishiyu ai ana samun sanyi ko daga zafin rana ko da baki je karkashin bishiyar kin zauna ba idan guri akwai wadatar bishiyu da kin shigo area gurin duk tsananin zafin da ake zaki ji gurin yayi ne akwai sauƙin zafi akwai ni'ima a wannan gurin to su a wannan bigiran nasa babu bishiyu babu gidajen da zai kare su kun ga ashe ba su samu abin da zai ba su sutura daga wannan rana ba qala sa'id ibn jubair malam ya ka mana magana sa'id ibn jubair rahmatullahi alaihi yace kanu humuran qusara mutane ne waɗanda suke jajaye mu a Hausa sai a ce fari ko fari amma wanda yake mai sirkin jaja jaja kusaran kuma gajajjeru ne masakinuhumul ghiran wurin zaman su koguna ne ma'ana suna shiga kogunan dutse ne suna gaba ba su da gidaddaji irin waɗanda ake ginawa a zauna a ciki aksaru ma'ishatihim min as-samak galibin abincin da suke ci daga menene daga kifaye ne wannan magana malam ya kawo ta a matsayin magana da ya hakaito ta daga sa'id ibn jubair قال أبو داود الطيالسي ما يكون كاو من وتمغنى ود أكا رويتوته دقى أبو داود الطيالسي وان ديكي حدثنا سهل بن أبي الصلت سمعت الحسن وسئل عن قول الله تعالى ثم نجعل لهم لم نجعل لهم من دونها سترا قال إن أرضهم لا تحمل البناء me ake nufi da cewa lam naj'al lahum min duniya sitra cewa wai kasar su nau'in kasar da suke rayuwa a kanta a wannan gurin ba ta daukar gini ma'ana ko da an yi gini a kanta gini ba zai samu a menene ba ba yi da ba kasar ba ta da karfin da take rike musu gini ma'ana nau'in ta baya daukar gini idan an yi shi fa idan tala'ati shamsu taghawwaru fil miyahi idan rana ta fito duk sai su gudu su shiga cikin ruwa fa idza gharabat kharaju yatara'una kama tara al-baha'im idan kuma rana ta fadi to shikenan sai su fito suna yin yawo suna yin kiwo kai ka ce kamar yadda dabbobi suke yin kiwo haka suke rayuwarsu sannan malam ya kuma kawo maganganu daban-daban ciki har da maganar qatada yace zikira lana annahum bi ardin la tanbutu la tunbitu lahum shay'a yace an ce suna rayuwa ne a ƙasa wadda take ba ta fitan musu da tsaro kwata-kwata fahim idan tala'at shamsu dakhalu fi asrabin idan rana ta fito dakhalu fi asrabin suna guduwa ya fi asrabin ma'ana tarago tarago tari tari haka zaka ga suna guduwa suna ɓuya domin asrab yakan fi asrab yana zuwa kamar ana nufin mutane da za su tafi a gurub gurub ba ma mutane kadai ba har nau'i na dabbobi duk wani nau'i na halitta da in sun tashi za su tafi ko za su yi tafiya za su tafi a group group layi layi cikin tsari da wani yanayi wanda yake kamar yanzu tsuntsaye a sama in suna tafiya ba suna tafiya irin wannan layi layi gungu guda ba ko dabbobi in ana tafiya da su kiwo to irin wannan shine ake ce mishi fi asrab wani tsari da
ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه يتي يقول تعالى مخبرا عن ذي القرنين ألا مدعوكين سركي يتقبل تشيوانا بام لا باردي جمد ذي القرنين ثم أتبع سببا أي ثم سلك طريقا من مشارق الأرض yanzu kuma ya gama da abin da ya faru min masharikul ardi a wannan dai bigire na mahudar rana an gama labarin su sai ya ci gaba da riko da sababi da damar da Allah madaukakin sarki ya basa ma'ana aikin dai bai kare ba yanzu kuma ya dauki wata hanya ya dauki wani eh, bigiren kuma yanzu ya nuface shi hatta idza balagha bainas saddain أي حتى إذا صار أي حتى صار إلى أن بلغ موضعا بين جبلين يتفي حرسي da ya isa zuwa ga wani gurbi wani guri wanda yake tsakanin duwar watsu guda biyu asabbai malamai suna fassara shi da cewa duwar watsu amma ba kowane irin dutse bane da yake amsa sunan asabbai idan an yi magana akan asad ana magana ne akan dutse galibi wanda samar da shi aka yi ba dutse wanda yake asalin dutse da Allah maɗaukakin sarki ya halitta ba domin 'yan adam sukan samar da wani tudu wani yanayi da yake shige da dutse domin bukatuwarsu zuwa ga wannan a daidai wannan bigiran bari mu buga misali akan yi madatsa ta ruwa lokacin da ya zamanto ruwa yana bi ta wata hanya da watakila yakan zamanto yana illata wannan hanya din sai a zo a samar da wani tudu a wannan gurin ko dai na ƙasa ko dai na taɓo ko na laka ko wani abu makamancin wannan wanda yake zai zamanto ya yi tudu ya yi shige da dutse sai a samar da shi to irin wannan shi suke kira asaddu kamar ya zamanto da madatsa an datse shi tsakanin wannan hanyar da waccan hanyar to asaddai duwar watsu guda biyu ko madatsa guda biyu ma'ana ya yi tafiya har ya isa zuwa ga wannan guri wannan kalma ta asaddu malamai na qira'a suna karanta ta da asaddu ko asuddu dukka guda biyu wajahin kowanne ya inganta kuma duk da malaman larabci wasu sukan yi ƙoƙarin su bambance ma'anar guda biyu ta cewa asaddu shine wanda mutane suka ƙirƙira asuddu kuma wanda yake shine dutse na asali amma a zance mafi garin jayarwa a gurin malamai da dama duka yana nufin dai wanda aka ƙirƙira domin suka ce wancan wanda yake asalin wanda Allah madaukakin sarki ya halitta ina da sunayensa waɗanda suke ma'arufa ne da haka zulkarnain ya yi tafiya har ya isa zuwa ga wani gurbi wani gari wanda yake a tsakanin duwar watsu guda biyu to su kuma mutanen suna rayuwa a wannan guri waje da min dunihima qauma ya samu wasu mutane a gaban su ma'ana a gaban waɗannan duwatsu kaman wasafin su ne wasafin gurbin da suke zaune ne yanzu Allah madaukakin sarki yake ba mu labari waɗanne irin mutane ne لا يكادون يفقهون قولا waɗannan mutane sun yi gab da su kasance ba sa fahimtar magana saura ƙiris ka sa su a cikin lissafin wanda ba sa fahimtar magana la ya kaduna a wata ƙira'ar aka ce la ya kaduna yufqihuna qawla sun yi gab ya zamanto da in sun yi magana ba a fahimtar me suke cewa can yafqahuna nan yufqihuna can ba sa fahimta nan ba sa fahimtarwa sai zamanto a nan jinsu ne watakila yake da rauni shi sa ko fahimtar su ce take da rauni in an musu magana ba kasafai suka fiye gane ba watakila sai an musu dogon sharhi an yi demonstration an yi bayani an yi kaza sannan suke ganewa can kuma a'a harshen su ne ko yanayin magana su ne ko yaren da za su yi amfani da shi ne su isar da saƙon ba su da shi wataƙila su yaren da suke amfani da shi daban waɗanda suka zo gurin su yaren su daban sai ya zamanto yaren ana yin shi rabi magana rabi gwalangwalantu da ƙyar ake gane me suke cewa to kuma kowanne a ciki abin da dai ake so a fahimta shine akwai wata bariya akwai wani tasgaro a tsakani wanda yake tsakanin su da mutanen da in suka je suka same su yake dan kawo tawaya na communication tsakanin su da mutane wanda ba a zaune suke tare da su ba da haka waje da min dunihi ma qauma la yakaduna yafqahuna qawla sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa qalu ya zal qarnain to yanzu ya je ya same su kun ga an gaya mana wani wasafi na waɗannan mutane me ya faru tsakanin shi da su da suka ji da ya je gurin su sai suka ce ya zal qarnain ya kai zal qarnain yanzu sun gan shi ya suka yi da shi ya aka yi fahimtar juna wane salo suka bi wannan duk bayi da ni ba ma buƙatar shi baya cikin abin da la'alla zai amfanar da mu shi sa Allah bai ba mu labari ba sai aka tafi zuwa abin da yake shine mai muhimmanci a cikin maganar gabaki daya inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard sun fara bashi labarin yanzu matsala da take damun su ga wani ya zo da suke ganin za su samu ɗauki akan yanayin da suke ciki wani abu da ya dame su a'a to ai ko ku ne yanzu aka ce ga wani mai mulki ya zo garin ku wani mai isa wani mai dama ai dama haka ne ko sai fara tattara complaint da an tashi an ce akwai mai magana zai fara ranka ya dade mu dai muna fama da matsalar ruwa a garin nan ranka ya dade wuta ko ba haka ake yi ba to su ga matsalar su yanzu za su yi rating dinta a gurin sa inna ya juja wa ma'juja mufsiduna fil ard ya juja wa ma'juj mufsiduna fil ard masu barna ne mabargata ne a ban kasa yanzu sun fara da wasafin mutanen da suke so su kawo kukansu zuwa a gare shi wannan suna na ya'juj wa ma'juj ana karanta shi da hamza ana kuma karanta shi babu hamza duka akwai fuska na riwaya ko na qira'at na alqur'ani da ake karanta shi haka akwai ya'juj wa ma'juj akwai ya'juj wa ma'juj shi sa mu a Hausa za ku ji dama ya'juj wa ma'juj muke cewa ko ba ma cewa ya ajuju ma ajuju kun san shi ba wuce akwai neman sauki duk kalmar da za ta ba harshe shi wahala sai ya sassabe ta ba sassabe mai ba ma sassabewa yake yi to in mun ce ya ajuju ma ajuju kar ki ce oh hausawa ba su iya faɗa bane ba a'a akwai wajen da ake karanta shi da ya ajuj wa ma'juj da kuma ya juju wa ma'juju kabila ce sunan kabila ne a haka din to su ne mutane ne da suke fitowa ko kuma halitta ce mu bar shi a matsayin halitta kafin mu ji yufsiduna fil ard mabarnata ne a ban ƙasa suna fitowa suna yin barna a gare su su masu malamin tasirin suka ce a'a ba su yi musu barnar ba tsoron barnar tasu ta riske su suke yi shine suke neman rigakafi ga in sun musu magani suke nema in kuma ba su yi musu ba rigakafi suke nema game da abin da ya shafi ya juja wa ma'juj din yanzu shi sa suke kawo mishi kukan shi kukan su a matsayin shi ne mai mulki da suke ganin za su samu mafita a kan shi a gurin shi hadisi ya inganta wanda Imam Bukhari da Imam Muslim rahmatullahi alaihi ma suka fitar a cikin littafin su daga sahabin manzo sallallahu alaihi wasallama Sa'id ibn Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu inda yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce ya Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce ya adam ya adamu wani adam kenan baban mu adam alaihi salatu wassalam fa yaqulu labbaika wa sa'daik na amsa kiranka ina neman taimakon ka tsari akan taimakon da kai min ya Allah wal khairu fi yadayk ya Allah alkhairi yana hannunka ma'ana alkhairi yana gurinka tattare ga baki daya fa yaqulu akhrij ba'san nari cire kasan wuta qala wa ma ba'sun nari ya Allah suwaye kasan wuta ma'ana kamar an ce cire kasan wuta a cikin halittar dan adam ƴaƴanka baki daya sai ce ya Allah suwaye kasan wuta قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين cikin duk mutum dubu ɗari tara da casa'in da tara ‘yan wuta ne fa'in da ya shi busahir Allah maɗaukakin saki ce a daidai wannan lokaci ya shi busahir yawon ƙarami zai yi furfura وتضع كل ذات حمل حملها duk wata mai ciki duk wata mai juna biyu za ta haife abin da yake cikinta wa tara nasa sukara wa ma hum bisukara zaka ga mutane suna maye alhalin kuma ba abin maye suka sha ba tsananin tashin hankali ne walakin na azab Allah shadid sai dai azabar Allah madaukakin sarki ne da tashin hankali da radadin wannan rana da wannan lokaci qalu ya rasulullah sai sahabbai suka ce ya manzan Allah wa ayyuna zalikal wahid yi waye zai samu wannan ɗayan a cikin waye zai kasance wannan ɗayan yanzu tsakanin ku da Allah da abin da aka ce dubu ko goma aka ce kai wallahi ko ɗari aka ce dole ka fara taraddudin ya zan yi kasance a cikin wannan ɗarin da aka ce a cikin dubu za ta fita domin duk ɗari taran ta farin jaye akan wannan ɗari ɗin to bare ɗaya da ɗari tara da tara قال أبشروا سيدي يا مالتا صلى الله عليه وسلم يتشي إنا مكو البشر فإن منكم رجلا متن ديا أتشكنكو ومن يأجوج ومأجوج ألفا daidai yake ko yana tare yana fuskanta ko yana tinkarar adadin mutum dubu na yajuja wa majuj sun maƙal sai ya sake cewa wallafi nafsi biyadihi ina rantsuwa da wanda raina yake hannunsa inni an arju an takuna rubu'a ahlil janna ina fata ina kwaɗayi ku zamanto ɗaya bisa hudu na 'yan aljanna fakabbarna sai sahabbai suka ce albara faƙala arju an takunu sulusa ahlil janna ina fata ku zamo ɗaya bisa ukun 'yan aljanna fakabbarna sai sahabbai suka yi kabbara sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce arju an takunu nisfa ahli janna ina fata ku zamanto rabin yan aljanna fa kabbarna sai suka yi kabbara fa qala ma antum fil nas illa kash-sha'rati as-sawda fi jildi thawrin abyad na ƙara mana son manzon Allah manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ma antum fil nasi kwatankwacin ku ga sauran mutane illa ka sha'ati sauda ma'ana an kwatanta ku da ragowar mutane ba ku fice ku zamanto kamar gashi silin gashi baki ba fi jindi saurin abyad a jikin bijimin sa wanda yake fari auka sha'aratin baida ko kuma kamar farin gashi silin gashi guda daya fi jildi saurin aswad a jikin fatar bijimin sa wanda yake baki kirin ma'ana manzo sallallahu alaihi wasallam yana kokarin ya kwatanta ma sahabbansa yawan mu al'ummarsa da kuma yawan sauran al'ummu baki daya ki kwatanta bijimin sa baki kirin gashi silin gashi ɗaya ne kwalfari a jikinsa ina jin wannan gashin ma ba a nuna miki ba idan ki ba zai gan shi ba ko kuma ya zamanto baki ne ga silin gashi guda ɗaya fari to kamar haka ne kwatankwacin al'ummar fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallama da sauran al'ummu baki ɗaya wannan ya nuna kamar wani aminci ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba ma wa sahabbai da mu al'ummar sa baki daya na cewa wannan tsoratarwa na cewa a cikin mutum dubu daya ne na aljanna raguwar duk yan wuta ne ku kwantar da hankalinku wannan daya din kar ta tsorata ku da yawa ta wata fuska amma kuma ta wata fuska ta ba ku zaburarwa da za ku miƙe ku yi aiki na kwarai Allah madaukakin sarki ya sanya mu a cikin su sa'ilin da wasu malaman suka ce a'a ba wai yana nufin al'ummarsa kadai ba a'a yana nufin al'umma din ga baki daya in aka kwatanta ta kuma da ya juju wa ma juju din ga baki daya ma'ana dukkanin jinsin yan adam a nan gefen sannan kuma ya juju wa ma juju a nan gefen to wannan hadisin malamai na tafsiri suna kashi a ƙarƙashin wannan aya ɗin domin su kafa hujja da cewa ya joju wa ma'joju jinsi ne na 'yan adam domin gashi Allah maɗaukakin sarki ya yi mawa Adam alaihi salatu wassalam magana a kan su lokacin da yake magana a kan cewa a cire jinsin eh, adadin 'yan wuta ko a cire kasan 'yan wuta. sai aka kawo labarin su wannan ya nuna su ma jinsin sane shi sa aka shigar da su a cikin lissafi kuma sai dai su suna da wani wasafi ko wani yanayi na daban wanda yake ya bambanta su da sauran 'yan adam ɗin da suke rayuwa a nan wanda shine yufsiduna fil ardi su mabartata ne a ban ƙasa wanda wannan barna ɗin malamai suka ce barna ce wadda take kunshe da kisa barna ce wanda take kunshe da kwace barna ce wanda take kunshe da barnatar da duk wani abu wanda yake na ban kasa mai amfani to su fa ba su da aiki sai kokarin barnatar da wannan abin duk inda suka samu guri kawai lalata shi suke yi haka shi yasa sai waɗannan bayan Allah suka nemi zalqarnain da ya kawo musu ɗauki akan ya'juj wa ma'juj saboda ko dai dan suna tsoron barnar su ta riske su ko kuma sun riga sun fara yi musu barnar ya taimaka musu domin su samu magani akan wannan barnar fa hal naj'alu laka farja sai suke cewa shin ko ba za mu sanya maka wata jinga ba ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda domin ka samar mana tsakanin mu da su ka samar mana wani shamaki a tsakanin mu ka samar mana wata iyaka wata togaciya yadda barnar su za ta zaman to ba za ta dinga samun mu ba wannan kalma ta kharja fa hal naj'alu laka kharja tana da fuskoki guda biyu da malamai na qira'at suke karanta ta akwai wanda suke karanta ta da fa hal naj'alu laka kharja akwai fuskar da ake karanta ta da fa hal naj'alu laka haraja in an ɗauki ma'anar fa hal naj'alu laka kharja to ana magana akan kuɗi wanda yake mutum zai yi maka hidima ka ɗauki wannan kuɗi ka ba su a matsayin na hidimar da yi maka kamar jinga kamar haya in ce zo ki share min wannan gurin zan biya ki kaza ki yi min wannan aikin ɗauki kuɗi in baki shine harj amma aka ce haraj to shi kuma wannan ba ma'anar su ɗaya ba haraj yana ɗaukan wani kuɗi ne wanda yake ana ɗaukarsa ana fidda shi daga ban ƙasa abin daga ƙasar da ake rayuwa a cikinta ta fuskar abin da aka samu na amfani daga wannan ƙasa ko dai wanda aka amfana da shi na shuka ko kuma wanda aka samu na amfani na kasuwancin mutanen da suke rayuwa a wannan bigire suka samu wanda a ƙarshe na shekara za a tattara a fitar da wani percentage a ba ma wa waɗanda suke da haƙƙi ko waɗanda suke da iko da wannan guri a ba su shine ake ce mishi haraji wanda ake karɓan sa duk shekara shine mu a Hausa ake fassara shi da sunan haraji don haka ɗauke shi da fahal na ja'alu laka kharja suna nufin jinga yayi musu hidimar yanzu ta gina musu iyaka tsakanin su da yajuju wa majuju su biya shi ya tafi kamar ya musu hidima ko kuma a'a yayi musu hidimar yanzu sai ya zamanto kamar sun farlanta wa kansu alfarman wannan hidima da ya musu to duk shekara za su dinga bashi wani abu na haraji yana turowa ko suna zuwa suna kai mishi saboda tsadar wannan hidima da ya musu da haka kowanne yana da ma'anan da zai bayar fa hal naj'alu laka kharja shin za mu baka ko dai jinga ko kuma haraji da za mu dinga biya daga dukiyarmu ala an taj'ala bainana domin ka sanya tsakaninmu da su wannan yajuju wa majuju ya bainana wa bainahum sadda ya zamanto ka sanya wani shamaki wata katanga wata iyaka tsakaninmu da su wadda za ta zamanto ta ba mu kariya akan cutar wadda suke yi mana akan barnar da ko kuma barnar da tasu da za ta iya zuwa ta same mu na malama
قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم وزنا آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال الصحف حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرع عليه قطرا Allah ya saka da alkhairi qala ma makkanni fihi rabbi khair to yanzu sun shigar mishi da bukatar su amsar da ya ba su shine ma makkanni fihi rabbi khair dama da falala da iko da ubangiji na ya bani shine alkhairi na ma'ana abinda Allah madaukakin sarki ya azurta ni da shi shi ne abu mafi alkhairi ba wannan kuɗi ko wannan biya da za ku yi min ba da haka Allah maɗaukakin sarki ya azurta ni da ilimi Allah maɗaukakin sarki ya azurta ni da mulki Allah maɗaukakin sarki ya bani iko Allah ya bani dukiya ya fi min alkhairi akan wannan abin da yanzu za ku zo ku ɗauka ku bani a matsayin jinga ko biya da za ku min domin in muku wannan hidima kun ga ya ba su wani aminci da za su samu wata nutsuwa lokacin da mutum ya zo mai rauni yana neman wata hidima a gurinka yana ganin ya tattaro mafi tsadan abin da yake da shi domin ya sallama shi zuwa gare ka saboda ka ba shi aminci akan wata matsala da ya sa a gaba abin farko da za ka fara yi mishi shine ka sassabe mishi nauyin wannan abin da yake a cikin zuciyar shi domin ya ba da abu ne mai tsada to shi sa sai ya fara ba su aminci da cewa wannan abin ba wani abu bane ba kamar yadda in aka zo ana neman a gurin ki ina son a yi kaza a yi kaza sai ki ce a ba komai bane da wannan ba wani abu ba matsala da kin faɗi wannan mai bukata zai ji ne ya samu sauki a cikin zuciyar shi na yin wannan abin ko da ko bai samu abin da yake so ɗari bisa ɗari ba da ka sai ce ma makanni fihi rabbi khair a wata fuskar qira'ar ma makkanani rabbi fihi khair wanda duka qira'at ne sahiha mutawatira abin da Ubangiji na ya bani na dama na iko ya fi alkhairi a gare ni da haka bani bukatar wani abu da za ku ɗauka ku bani wanda wannan shine halin mutane masu karamci mutane masu karamci har kullum suna ganin abin da Allah maɗaukakin sarki ya ba su ya fi alkhairi a gare su sama da abin da wani zai ɗauka ya ba su فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم abin da ubangiji na ya bani ya fi alkhairi akan abin da ku aka baku wadatar zuci jin cewa kai Allah ya maka komai baka kwaɗayi baka zubar da ruwan fiskarka akan abin da yake gurin wani kana ganin cewa sai ka kaskantar da kanka fa'ainuni bi quwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma yanzu dai abin da nake so daga gare ku a'inuni bi quwwa ku zo mu haɗu mu haɗa ƙarfi da ƙarfi ku zo ku taimake ni da man power ku kawo min zaratan mazaje ku kawo min leburori wanda za su taimaka min aj'al bainakum wa bainahum radma domin in zo mu gina wannan shamaki din tsakanin ku da su waɗannan mutane din yanzu ni ba magana nake yi ta abin da za ku biya ni ba a'a magana nake yi ta hannun aiki da za su zo mu zo mu wannan aiki a tare da su atuni zubar alhadid ku kawo min bararragi na ƙarafa ku kawo min mulamulai na ƙarafa ku kawo min ɓangarori na ƙarafa wanda za mu yi wannan aiki da shi ma'ana kun ga in za a yi gini ba ana so a kawo bulo da za a yi fara gini da shi ba to su ba maganar bulo ake yi ba ana cewa ginin bulo da bulo ko to sunan ginin karfe da karfe ake yi ko san ko katangar da za a yi ba ta wasa ba ce ba daka shi yasa ya fara gaya musu domin su san aikin ba na wasa bane kar ku dauka dan aiki kyauta za a muku za a muku me muku me kyau ba za a yi ha'inci a ciki bari ma a amintar da ku ku za ku kawo kayan aikin da kanku ku je ku kawo karafa da su za mu kafa tubalin wannan gini din domin jin ya ginin zai kasance me zai faru bayan nan shine abin da insha Allah ta'ala za mu tashi a kansa gobe bi idnillahi ta'ala idan Allah madaukakin sarki ya ara mana rai da lafiya abinda muka faɗa na daidai Allah madaukakin sarki ya samu tarayya alada ya samu amfani da ni da ku baki ɗaya a cikin sa wanda kuma nayi kuskure ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya yafe mun ya kuma nusar da mu wannan kuskurewa tawa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته